الحمد لله الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن من أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى على عباده إنزال المطر رزقا للعباد وقد تكفل الله تبارك وتعالى برزق عباده ولم يجعل أحدا بينه وبين عباده في ذلك إلا سببا يسببه الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر وهو الذي يقدر الأرزاق لكل عباده ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ويقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فالله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر ولكنه سبحانه وتعالى قد ربط إنزال المطر بأعمال العباد عقوبة منه إذا ارتكبوا المعاصي إن الله تبارك وتعالى يرزق عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم ولكنه ترك الكفار يتنعمون في نعمه استدراجا منه تبارك وتعالى ويجعل ويزجر عباده المؤمنين على ما يرتكبوه من المعاصي كي يحذروا ويعودوا ويرجعوا لذلك ربط الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا في كتابه يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويقول الله تعالى كذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أي وعد الله تبارك وتعالى عباده لو أنهم استقاموا على الطريق واتبعوا شرعه واتقوه وامتثلوا أوامره وتركوا وتجنبوا المعاصي لرزقهم الله تبارك وتعالى بأن يسقيهم من السماء ثم ذكر ووصف الماء بأنه غدق أو كثير أي كثير يقول الله تبارك وتعالى كذلك وقد نبهنا على هذا في الأسبوع الماضي في حديثنا عن أسباب الرزق يقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء يقول ابن كثير أي بإنزال المطر بالقطر من السماء أي ينزل الله تبارك وتعالى المطر من السماء لو أن الناس آمنوا واتقوا الله تبارك وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ويقول الله تبارك وتعالى كذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالله تبارك وتعالى وعد عباده أنهم لو استقاموا وأنهم لو, ولو أنهم آمنوا واتقوا لينزل عليهم بركات بأن ينزل, بأن ينزل الماء من السماء وينبت وينبت لهم من الأرض ما يطعمون أو ما يطعمون عليه وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه وصححه العلماء يقول أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن قال لم تقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi muna godiya ga Allah kuma muna yabo gare shi kuma muna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ina mana wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka irin halin da muke ciki ga abinci bai ƙarasa ba a gona ga ruwa ya tsaya babu abin da za mu yi illa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu roƙe shi lallai da yawa daga mutane sukan tattauna wannan zance a tsakaninsu ana faɗakar da su cewa ruwan sama yana da amma lallai Allah ya gaya mana a ƙur'ani cewa idan mutane suka yi masa ɗa'a suka yi imani suka ji tsoron Allah to lalle zai zubo musu arziki daga sama ashe kenan ana iya dakatar da shi saboda saban Allah to nan shine abin da ya kamata mu ɗauka kowa a cikin mu in ana zancen a ji tsoron Allah zai ce ai ba da shi ake ba Allah ya arzuta ka da shi daga ina wannan abu yake Allah ne ya tsirar da shi da abin da aka shuka a gonaki dukkansu Allah ne ke kula da su to kuma shi ne ya mana alkawarin cewa shi ke ni'imtar da mu kuma mai da'a gare shi za mu ga yawan wannan abu a wata ayar a suratu aljin Allah maɗauki ƙuruƙuru ya fito da wannan abu wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa ci gaba da dandana mana wannan abubuwa muna roƙon Allah ya jikan mu kuma ya mana rahama mun ambaci wata aya makon da ya gabata dangane da sabubban arziki tana da munasaba anan ma Allah madauki ya ce inda a ce ma'abuta alƙaryu garuruwa da ƙasashe da za su yi imani kuma su ji tsoron Allah to da Allah ya buɗe musu arziki daga sama da kuma ƙasa ruwa daga sama kuma sannan daga ƙasa Allah ya wato zubo daka babu wani ba magana ce ta abin haka yake kasancewa da kansa ba Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani shi ke yi kuma ruwan nan gashi yana faɗi yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun shin ba kwa ganin ruwan da kuke sha ne a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuka saukar da wannan ruwa daga gajimare shine muzun am nahnul munzilun ko ko ta rikita ta barbari sahaban shi gajimare sai kuma Allah madaukaki ya zubo da ruwan sama don haka duk abin da yake faruwa da tsawa da kake ji da walƙiya da kake ji duk Allah ne ke sawa ai a sciences in ka karanta a ilimin zamani na kimiyya abinda za a gaya maka sababin ne sababin shine haduwar kaza da kaza shi ke samar da kaza wannan kuma ba matsala bace amma wa yake yi shine nan Allah ya ga maka shi ke yi amma cewa ka san sababin to sababin ai ba shi yake haifar da kanka ba kansa ba Allahu huwa musabbibul asbabi Allah shine mai sabbaba kowanne sababi da ka gani in ka ware hannu kamari kanka ba zan ce kamari wani ba marin nan da kai wa kanka shi ya haifar da ka ji zafi kowa ya san in an mari mutum ana jin zafi amma da Allah ya so zai iya hana sababin nan ba zai auku ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka daga munbarin nan ba sai da Allah ya hada gajimaren da a ranar babu shi ba gajimare a lokacin da aka shiga sallar juma'a amma Allah ya hada shi ya aiko iska kuma sannan gajimaren ya zub da ruwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama rufin na tamka ne ta dabino sai da ruwa ya shigo ciki ya jika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa duk gemunsa a lokacin da ya sauka ya sallar juma'a gemunsa a jike yake sakamakon addu'ar da yayi Allah kuma ya karba take a lokacin don haka akwai alaka tsakanin da'a da samun arziki akwai alaka tsakanin saban Allah da kuma dakatar da ruwan sama akwai kuma alaka tsakanin yin addu'a Allah ya saukar da ruwa don haka a koma a dunguma zuwa ga Ubangiji a roƙe shi Allah zai saukar mana da ruwa saboda takaitawa saboda lokaci hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ibn Majah ya rawaito shi manyan malamai sun inganta shi malam Albani ya kawo shi a cikin littattafai da yawa nasa manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da ibn Umar yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana muna zaune kawai sai manzon Allah sun ya fito mana faƙala yake cewa ya ma'asharar muhajirin ya ku taron muhajirun khamsun abubuwa guda biyar ku saurara zan gaya muku izabtulitum bihinna in aka jarrabe ku da waɗannan abubuwa guda biyar yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah kada waɗannan abubuwa guda biyar su riske ku su same ku kada su sami sahabbai kamar yadda ya musu addu'a. Menene waɗannan abubuwa? Na farko, ya ce, Lamtar haril fahishatu fi ƙaumin ƙattu, babu wasu mutane da alfasha, zinace-zinace da liwatsi da sihaƙi za su bayyana a cikinsu, ba za a taɓa samun mutanen da wannan abu na alfasha zai bayyana a cikinsu. hatta yu'linu biha har su kai matakin da da matsayin da suna bayyana abun ma ƙuru-ƙuru ana yin sa a waje kamar dabbobi ko a ɗauka a hoto a rika nunawa in dai al'umma suka kai wannan irin mataki na alfasha har ya zama tana bayyana a cikinsu suna bayyanawa da kansu mutum ya aikata ya zo a cikin abokansa yana ba da labari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to ba a samu wannan ba in dai an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa fasha fihimu al-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslahi fi aslafihim alladhina madaw sai face ka samu annoba iri-iri sun wanzu da kuma cututtukan da ba a taɓa samunsu ba ga iyayensu da kakanninsu da suka gabata sai ka ji wata cutar da ba a taɓa jin sunanta ba ma a cikin iyayenmu da kakanninmu yanzu suna nan sun watsu muddin za a yawaita zina ba za a daina ba to waɗannan abubuwa sai sun yaɗu yanzu cututtukan da ake fama da su a zamanin yanzu iri-iri ba sai ka ɓata bakinka ka faɗe su a wannan mumbari ba da iyayenmu da kakanninmu sun san su ba su sani ba me ya jawo mana ƙin haƙuri da muka yi akan biyan buƙatar mu ta farji kowa sai ya yi lalata kowa sai ya yi abin da zai biya bukatarsa ya kasa haƙuri da aure ya kasa haƙuri da abin da Allah ya halatta masa to wannan kullum in ba a daina shi ba to Allah kuma zai sanya waɗannan cututtuka su ƙara yawa abu na biyu walam yanqusul mikyala wal mizan kuma mutane ba su taɓa tauye ma'auni na kilo da ake auna nauyi ko kuma na, mizani ko kuma kilo na, na kwano da ake aunawa ko na nauyi ko na kwano ba su taɓa tauyewa ba in dai mutane za su tauye wannan illa ukhidhu bis-sinin sai Allah ya jarrabe su da fari ƙasar da aka santa da ruwa a hankali a hankali sai ta zo ta koma kuma ba a samun ruwa cikin sai mu zo muna cewa ai zafin yanayi ne ya jawo ai ta taro a United Nations ana bayanin zafin yanayi zafin yanayi nan ku ba ma kawo cewa Allah ne mai canza yanayi mai sa yanayi mun ki koma zuwa gare shi Allah ya kyauta wa shiddatul mu'una da tsananin da kuma wahalar samun abin da za a ci a baki shine mu'una provision zai karanci za a rasa abinci a shiga yunwa a samu gidan da za a yi kwana bakwai ba a dora ba a kunna wuta ta tashi an dora ko tuwo an samu ba ba komai da za a iya ci duk sababin wannan a kasuwa ana tauye ma'auni wannan abin shi kadai ya isa ya jawo wannan tauye ma'aunin nan ba iya na kasuwa ba haka mai mota zai haka mai babur zai kowa a cikin wanda Allah ya sa dai zai wani kasuwanci ma'aikaci shi ma tauye ma'auni rashin zuwa gun aiki rashin cika aikin da yake karɓar albashi a kai magini ya yi cuta a kan tsarin abin da aka bashi na aiki lebura ya ɓoye siminti mai gadi kowa dai in za ka lissafa nan wallahi sai mai sati nawa in kowa za ka faɗi laifinsa da irin aikin da yake yi duk ba za mu iya ƙare ambatan abin da muke aikatawa ba amma in aka tashi kullum sai a ce wane ne da wane ne da wane kowa ba zai duba nasa irin aikin ba da abu na uku da zai jawo in ana tauye ma'auni shine jawru sultan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku samu zalunci shugabanni Allah ya dandana muku azaba da shugabannin da ba sa tausayin ku duk wannan sababin sa kun ki komawa zuwa ga Allah kun ki yin abin da ya sanya ku dangane da ma'auni da sauransu sannan yace abu na uku walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su taba hana zakkar dukiyarsu ba Allah ya baka dukiya kai ta kwane-kwane kana wasa don kar ka bada zakka ana yi wa Allah wayo don kar a bada zakka daga dukiya to duk wanda suka yi wannan illa muni ulqatr sai Allah ya hana su dubar ruwan sama ashe kenan lallai akwai sababi akwai alaka tsakanin zubar ruwan sama da aikin dan adam kamar da yake a wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace sama'i Allah zai hana su ruwa daga sama har yace ku saurari wannan walaulal bahaimu ba dan dabbobi ba lam yumtaru ba za a yi musu ruwan sama ba ma'ana ashe Allah yakan zubo da ruwan sama dan dan tausayin dabbobi su samu abin da za su amma inda dan dan adam ne da tuntuni an daina saboda irin barnar da dan adam yake a bayan ƙasa ولم ينقصوا ينقضوا عهد الله وعهد وعهد رسوله هكذا mutane ba za su warware alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim sai face Allah ya dora musu abokin gaba wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba su haukan ku su ta dandana muku azaba ku rasa inda za ku yi saboda me an bar hanyar Allah an ɗauka rayuwar duniyan nan iya dabarar nan ce kuma wannan kada wani ya fahimci daga cikin sabubbar arziki dama mun faɗa makon da ya gabata lalle sai an tashi an nema kada mutum ya ce a tunda Allah ne yake saukarwa bari mu addu'ar mu zauna a'a dole kuma sai an nema a bi hanyar da za a nemi abinci ta hanya ta halal Allah maɗaukaki sai ya kawo mana sannan kuma فأخذوا كو فأخذوا فأخذوا ببعض ما كان في أيديهم كو فأخذوا سي waɗannan abokan gaba su zo su karbe wani abu dake hannunku tattalin arzikin duk ya koma gare su ku zauna da talauci ga arziki a ƙasan ku babu dabara babu basira sun zo sun kwakwashe waɗannan abubuwa sannan yace wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah muddin shugabanninsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba azza wa wa ya taharrau fi ma anzalallah su yi ƙoƙarin kirdadan abin da Allah ya saukar illa ja'alallahu ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya rikici a tsakaninsu babu zaman lafiya yaƙe-yaƙe tashin hankali wannan na yaƙar wannan wannan na yaƙar wannan saboda me an ƙi abin da Allah ya ce wajibi a yi shi don haka ya jama'a wallahi ba mu da dabara in muna tsammanin mu ne za mu yi wa kanmu to gaskiya ba haka bane Allah ne ke tsara abubuwa to amma fa sai mun zauna da shi lafiya sai mun aikata abin da ya umarce mu mujahid rahimahullahu ta'ala ɗalibin ibnu abbas da zancensa zan gama yana cewa innal baha'ima dabbobi da kake gani a duniya tal'anu usata bani adam suna tsinewa masu saban Allah a dan adam suna cewa ba dan ku ba da ba mu samu karancin ruwan sama ba suna jeji ba doka a kansu dabbobi irin na can tsakiyar jeji amma sai ka ga rashin ruwan sama ya shafe su saboda me dan adam a cikin birni yana ta sabo dan adam yana ta aikata abin da ya ga dama Allah kuma zai sanya wannan karancin ruwan saman ya zama cewa ya shafi hatta dabbobin to Allah subhanahu wataala yakan sa waɗannan dabbobi su rika tsinewa waɗanda suke ja musu waɗannan abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga samun wannan tsinuwa da dabbobi da tsuntsaye za su yi wa ɗan adam Allah ka mai da mu mutanen kirki Allah ka komar da mu kan hanya madaidaiciya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقنك Allah ka saukar mana da ruwan sama ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana abin nan da muka shuka a gonaki Allah ka sa ba zai mutu ya lalace ba Allah ka saukar mana da ruwa da za mu sha dabbobin mu su sha mu ma kuma mu samu abin da za mu ci ka sauƙaƙa mana tsadar farashin kayan abinci da kuma dukkan kayayyakin da muke amfani da su duk saboda waɗannan abubuwa ya Allah ka mai da mu kan hanya Allah ka mai da mu kan hanya Allah ka mai da mu kan hanya hanyar da kai alkawarin da mun tsaya a kanta da ka shayar da mu to ya Allah ka nuna mana wannan hanya Allah ka samu gane ta kuma mu tsaya a kanta Allah ka samu tabbata a kanta duk abin da zai kaɗe mu daga gare ta Allah ka kaɗe shi Allah ka ba mu haƙuri ga ɗa a gare ka Allah ka raba mu da saɓan Allah ya Allah ka shiryar mana da al'ummar mu musamman samarinmu Allah ka dawo da su kan tafarki Allah ka raba su da wannan yawan zinace-zinace da lalacewa da karkacewa daga hanya da rashin tausayi da rashin imani da kashe-kashe da yake yawan aukuwa yara ne ƙanana yanzu da bindigogi a hannunsu su ne masu shiga daji ba tsofi ba ne masu shekaru da yawa shekara ashirin shekara sha takwas suna riƙe da bindiga suna kashe al'umma su suke waɗannan abubuwan kidnapping su ne suke satar 'ya'yan mutane a jeji su rufe su ɗauke makarantu da sauransu duk wannan abubuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka shiryar da waɗannan samari a ko ina suke waɗanda suke makaranta ya Allah ka shiryar da su a makarantarsu ka ba su damar karatu mai amfani ga al'umma ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah kuma ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah